yaban Allah haka yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce da malaiku ka dauke wa wutar farko hawuya wannan kalmar da ya gode mun da ita ni na gode wa kaina da kaina da ita tun kan kete shi gode mun da ita in yi je wani bari ya Allah to ku dauke motar karshe jahannama zan ji nauyin in duba diwanin su an masa azaba ilimin wannan biyayya saboda sirrin fatiha mun dace ko mu dace ba aka ce annabawa ba a ba su ba amma kai farar guda dauka an baka ai ba annabi kawo ba ibada annabi sai duk ta fita muna amma mu al'umma annabi sai Allah ba mu da girma da ma ba ma rike shi ma girman tun da muna nake shi duk wannan abu ai ba za a yi shi ba to kaga anan in kai fatiha me za ka yi sai daura sura in ka ce kul huwallahu ahad ko sallar idi ce za ka yi ko sallar juma'a za ka yi hamsu salawatu za ka yi ba wani malamin da kai ya kai fatiha ka dora mana aya da sai ka ce ba aya da wata kwanne ne fatiha aya bakwai na dora wata aya akai nawa kenan duk duniya ba malamin da ke sallaka ba ce ba ta yi sai da ce ka dan takaita karatun sura an gane yayi kuma wannan da ba wani abu bane ma'azi ya ja sabon manzo Allah sallah to a cikin akwai fatake wani fatake ka san abin da yake fataken raƙumansa ne mai koro bai ce amma ba mu sallan nan haka idan zai je koro su sai su kawai ma'azi ya buɗe suratun nisa'i yana sai yana sai ya motsa fa yana hango dabbobin can fa kuma shi dungura mai sura kawai tafiya yake Allah ya ce salamu alaikum ya tafi ƙara lafiya ya tattaro kayansa sai da sabo ake sa idan kai kana gaban Allah akan dabba karafta a kullum annabi ka zai shi ne mai gyara ya ake aka wada sai ce ma'azu kana so ka zan fitina duk wanda zai sallah da jama'a ya takaita mu sura in za ka kai ɗin sai ta ƙur'ani ma amma za ka ku da yawa akwai mai bukata a ranka in ta tsawon samun sai bukatar ta mamaye tsoron Allah ɗin kawai bukatar jirin anguwa hankalin kamar gaba ɗaya ba a kan sallah yake ba yanzu shi wannan mai jin haka ai bukatar ce ta shigo mai sai koro sabobi amma ƙwara su fara sallama Allah wajen tun da ya ɗora masa sai kuma ka ja man wani abu wanda shi wancan dabobin da zai koro bai koro su ba kai kuma ka ja man wata sura wacce in yi wasa kai shi nisa daga na abin wuce ko za ka yi sallah da mata suna da yara ka taƙaita musu kai kaɗan in kukan ɗan ya ja hankalin sai ta zama ma ba ta yi sallah a nutsuwa ba nutsuwa kuma a sallah farin ne in ka tsoho annabi ce kalli tsohon da kai ta matsin da zaka tsaya ka daure shi ba zai iya ba an gane ai kaga duk annabi ya faɗo wayannan an gane ai yasa ka ji na shigo ma da wannan to kaga anan dan uwa in ka karanta qul huwallahu iya aya daya ka dora akan fatiha sallar ka tayi in kaga dama karanta ta ita kaɗai ce sura mai aya hudu duk qur'ani ita kaɗai qul huwallahu aya hudu ce kuma take da sunan da kwaya ɗaya ne a ƙur'ani Allahu sama duk ƙur'ani ba wannan sunan sai anan wa aka same shi wannan sunan kuma da shi Allah ce duk wani abu da zan bai bawa da wannan sunan nake ba shi ni ne Allahu samad haka Allah ya ce duk wata bukata tana gona kuma ta cikin wannan sunan nake buga shi ba da bukatar da wannan ya roƙa da wannan bai roƙa ba da wannan sunan ake ba shi Allah ka samu dace kaji da ni to kaji anan idan kai fatiha da sura mai za ka yi sai rukui ƙur'ani ya ce a rukui ya ce a ina faɗa sai ƙur'ani ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma raki'in kuran kofa tare da me masu rakofa kuma duk ƙur'ani na rike da Allah ba za ka inda Allah ce ka dago da ruku an kai duk ƙur'ani ba ba ba su duk Qur'ani in ka haka bayan da Allah ke dago kawai sai ce ku sai haka warka umma arrakiin iyana shi sa ka tana gama akwai abin da Allah yake bari manzon Allah ya sa baki akai annabi da ya fita bai sun haka ki shiga gida ta taga ba su dago ba ya fito sai ce kai wannan rukuni kun yi ne dawo sadu ya ka ci har islamuna ne mun irfa uru so ko ce ai ba za ku samu ba Qur'ani ni ne irfa ku ku dago an ce wa ce ku dago ku ce annabi Muhammad ne shi sa kaje ya ce akwai abubuwan da sai annabi ya sa hannu a ciki abin yake tafiya aka samu ruku'i aka ce farilla ne dagowa da ruku'u ne farilla wacce Allah ya sa wannan manzo Allah ya sa an gane to idan aka dago daga ruku ne ake bukata sujada to Allah ya ce a sujada Qur'ani ya faɗa wata sura a wata aya Allah ta ce wasu bidulillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku faɗi gaban Allah abu takwas a jikinka kullum kace gaida Allah kai bawan Allah shi sa an bawan Allah ce gaban Allah ya ajiye goshin sa a ƙasa yana subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amin su an baka firli ko subhanaka allahumma suna da yawa addu'o'in da ake to duk wanda ka zo kare Allah zai kalli wannan sai ce duk wani hijabi tsakani na gaba wala a cire ana cewa sai ka zo ga ka ga Allahu Isa na bishi an ta abudullah ka annaka ba in lam takun tarau ba in la haka ake so ka shine huduri Allah so da Allah a zuciyarka sun yahudu ko nasara ko kafirai ba sa iya huduri haka in za su ibada sai dai su asu abun gashi suna kallo su kai ko sai aka ce kana yin halatto da ubangijinka dama yana nan tare da kai an gane ai to kaji da ake bukata to kaga a ran uwa na ce kana sujada a gaba bakwai a jikinka shi kadai za ka wannan ko annabi ko mala'ika bare wani malami ko wani shari ko wani wani in kai ma wannan sujada ka zama kafiri a gun Allah to ai annabi aka yi ce ba ai kowa sujada sai Allah da alakar ka da shi duk girman sa ba kai Allah ka ai bai kai ba kana ajiye goshin ka ce ne mun daya ga hanci ga tafuka biyu gudu go gwiwoyin guda biyu can kafa biyu ba in ba baka sanci ba yayi amma dai annabi kansa to kaga anan dan uwa wannan sujada Allah kawai za ka yi wa to kuma duk qur'ani da bayan da Allah ce in kai sujada ka dago babu annabi Muhammad sai ce ku tsaya wa ku ga yadda Allah yake so a sujada ai shi Allah ta ce wasu udulillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun nan Allah ya ce da mu a sujada sai annabi ce to sujadan ma Allah ce ni to ba ku ga yadda ake so a yi sujadar ni na santa na san Allah wanda ake sujadar mu sanin ka muka yi in baka buɗa magana annan ba za gano wani abu ba to kaga anan sai annabi ce in kuka yi sujadar me ko ku sujada kace in kun yi sujadar sai ku dawo ku zauna sai ku koma sujada ta biyu sannan sai ku miƙe duk ka daya annabi ce sujada biyu za a yi wannan qur'ani kaga bai ga ma haka ba an gane to kaji anan sallolin nan sallan nan da muke tun da na fara bayanin nan jona jona nake dauko wancan ayar a dauko wancan dan a tashi raka a daya a sallar annabi yana yana magana akai yana yana magana akai ba ma alwala to a qur'ani farlan Allah hudu ne annabi ce Allah ya ce ku hudu da na uku na sa zama da bakwai Qur'ani ta ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumu ila salati fadkhulu bi haqqin wa ayyaqumu ila al-marafiq wanzuru ru'usukum wa arjulukum ila al-ka'bayn ba la biyar duk Qur'ani sai annabi Muhammad ya ce to Allah ya ce ku guda hudu ni kuma ga guda uku a jona su koma bakwai da za ka ganganci ka ce ai ni bari na annabin bana Allah zai yi ka san sunan aikin da na sha faɗa zai ga wa qadimna ila ma amalu min amali fa ja'alnahum haba'an mansura don kare na wancan annabi shi kuma wannan ba a rena shi a zauna lafiya duk abin da za ka yi sai ka riƙe annabi zai yi to kaga a nan dan uwana aka zo aka zona ko dan firamare ko dan islamiyya karama da ce ke farlan Allah ne ne za ta ce ma bakwai amma Qur'an ne ka hudu an gane ai to kaji dalili shi sa to kaga a nan uwa abin da ya sa domin ke wannan yan bayani dan ka daga gano tafiyar manzon Allah a gon Allah duk abin da Allah ke yi sai ya tura annabi a ciki in aka cire annabin to ka cire Allah kisa na taɓa cewa ne wani bayani a ba ma anan ne bayani ba na ce manzan Allah ya ku sallah ake ta magana ai haka ne ai har nake cewa an sallah sai ka kin ta an go ku an san wani ba sallah kuma ka mutu ai ma sallah ka taka dokokin ta duk wani barna ma kai a sallah ba a yi ko ba a yi wani ma sai zaki sallah me zaka yi masa wallahi na ji wanne zaki ta kuma amma kallon kai ne dariya na ce bai da hankali to ba ka yi komai ba shi ko annabi muhammad an ce man sabba muhammadan faqatalahu wannan ya zai wannan abin ku kashe shi to kaga in ka biwa an ka dingina shi da ita sai ga to ai shi wani abu ne daban da Allah ya ce shi bawan Allah ne amma Allah fa ya tattara wani matsayi sai tun kuɗa masa wannan matsayin shi ake so ka rinka kallo yanzu ko sa na ce hula annabi ta fi ka in ka kallaci hular baka wanci karatun ba sai ka kallaci ne sa hular to ka gane karatun ai don na ce ta fi ka to me hular me hular na karanta na gaya ma haka ba kawai hular kan nan faɗa ba a'a wanda ike sa hular shi za kula da shi haka ake yi ba to kullum abin da ake su bawan Allah in an ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to ka tsaya ka musu in ka tsaya ka musu to za ka gano bakin gara in baka musu ba bakin gara ba za ka taba gane shi ba an gane kuma sallan nan da wuce yi guda nawa ne wuce yi ne to annaba biyar aka bi aka tattara mana ita saboda kadarin girman annabi Muhammadu wallahi ake ba aka ba Allah ya ba mu wannan sallar don kullum idan ana yanta mu daga wuta Allah ya fara sallar asuba a duniya annabi Adam ne raka'a biyu kuma bi kawai zai tun safe zuwa gare biyu za a yi Allah zai saka yi azur ba bai dafi ba la'asar bai dafi ba magariba bai dafi ba insha bai dafi biyu yake wa fara sallah azur a duniya shi ne annabi Dawud da dan Aisha da izo ya sallah raka'a biyu zai yi sai mun ya baki yace me zaka yace karuwa ta yace Allah bi ce kai in ka karo ta uku ta ɓaci ko ta hudu kuma sai gobe yanzu ka kuma biyu in kai wannan ka sallama dokar da Allah ya baka kai da mutanenka ka ji ba wa fara sallar la'asar a duniya dan sa annabi Sulaiman dan annabi Dawuda shi ya sallar la'asar da ka da biyu zai miƙe jibril ne zaura bi Allah ya baka doka kai kai da mutanenka in ka ƙara ɗaya a kai yanzu ka ga misali muka sallah zan yi raka'a hudu sai ne bakwai ai kaga na ƙara nawa sujada qabala salamu zai idan zan yi asuba ne sai ne hudu to ta baci kabbalin ba duba za su gyara ita ba in ka sallaci sallah ka ƙara mata sallah irin misalin sallar da kai sallah ta baci amma duk abin da ka taka a ciki akwai gyara za ka iya gyarawa an gane to amma su ba za ka ce ka ƙara ɗaya annabi fa ake gaya ba wai farar hula ba ba almajirin annabi ake gaya ba aka ce idan annabi Sulaiman ya ƙara raka a ɗaya ko ta biyu sallar ta ɓaci yaya muku duk ya ka ɗauke mana irin wannan abubuwa ba fara sallan magariba a duniya gaba ɗaya shine annabi Yaquba dan annabi Ishaq jikan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam biyan biya ta uku jibril da Allah ce bi zakai mutumin ma aka hana shi ta bi wallahi haka ya sallace ta Allah ce yanka uku wace ba sai da al'umma ka bi kuma sai gobe yanzu ka kiyaye ka kuma yi raka'a an gane ya fara sallar insha a duniya annabi Yunus dan mata shi fara sallar insha a duniya ya bi zai ni da jibril ce Allah ce bi zakai in ka tsara ko ka ninka ta sallah ta baci aka tattara sallolin da aka rubanya su aka bai annabi Muhammad. Don me don dukkan da muka yi sallar nan dokokin da aka bamu na sallah da albarkar sallar da aka bamu da darajar sallar da ba a bai annabawan baya ba. Da baka fito daga gida haka zaka ta masallaci sai Allah ce da mala'iku bi ku bi shi. Afa hanku ya ne man laifi da mu ku kara man ladan haka haka su masallaci. in ka zo masallaci ka zauna kana jiran liman ya zo sai Allah ce malaiku ba su za ku ba ku nemo mu gafara da afuwa har ai sallah sai sunan Allah ka gafarta masa dan kai izo ya zauna Allah ka yi mar rahama Allah ka yi mar afuwa Allah ka yafe masa Allah aljanna yake so Allah ka ji ba kai baka sani ba ma to dan Allah dan annabi in baka rike hanyoyin ma'aiki ba za a tsira haka ba za mu tsira ba shi sa wajibi ne musulmi ya kare harshen sa abin duk da yazo da annabi wa mata kuma rasulu ba ku zu wa mana hakum anhu kike nan ta wuta abin da kai kuskure ko ba Allah buɗe take zai gafarta ma ba wani mutum da yake riga tsakanin bawa da Allah duk girman laifin ka an bashe ka Allah zai iya gafarta maka an dace ko ba dace ba to yasa wajibi ne ƴan uwa wallahi mu tsaya mai nazari shi addinin musulunci addini ne mai sauki baya ta da hankali kuma sannan baya son hauma hauma baya son hargitsi ka rakito wannan ka cusa wa addini abin da babu shi addini ba wannan ke so ba a addini na son ka samu hujja in ba ka da hujja ko ma can ka tsaya mai hujja ba shi magana shine ka'ida ta addinin musulunci abin da ake bukata kenan to kaga duk abin da zaka yi ya zama ka nemo shi daga manzon Allah ko a cikin alqur'ani kaga wannan abu to kaga ka huta to wannan ta sa sai na ga to ba in hararo nan wajen in zo wani dan bayani ana zama a sallah ko ba a yi na ɗaya da na biyu ko to Allah ya faɗi maganar zama a Qur'ani ya faɗa ya ce fa iza faragata wa ila rabbika duk Qur'ani wannan zaka ɗauko min dalilin zama a cikin sallah wannan kalmar da ka ji na gaya maka wanda ba kowa ya san ta Allah ne ce da manzo Allah in ka hada sallah zaura a nan kai kwadai zuwa ga ubangijin ka ni ne Allah daban da babu komai ina da shi annaba gaya ma a gaya wannan an gaya man ne dan suwa dan mu to ai shi ne Allah ya bashi wa kai ko kai sallah zaura a nan da uba inda Allah yake karba addu'a kai tsaye kamar gurbin sallar farilla shi sa da kai ko da ba ana cewa limai na cewa tarafi goma ga annabi to aje ma kanka bi shi yi takan ai ka bi shi din ba wajibi bane an gane amma dai kai ka bi umarnin annabin kai shikenan ka huta kai iya gurgurdan ikon ka in aka yi sallah masallacin annabi ta su ba in yi idan sai je sai da sabai sannun ku da a gaida sai ce akwai wanda yake da mara lafiya mu je a duba shi in an ce a'a sai ce a cikinku akwai wanda aka mutuwa mu je jana'iza in an ce a sai ce to kowa in roki Allah abin da ya dame shi kawai sai ya juya haka sai wajen goma na safe annabi na kan aljola kowa sai ya tukuba kowa ya ci to haka ake to idan malamai zamani za wa iza ta gayyar zamanu wa nasu ta gayyaru in zamani i canza mutanen zamanin sai sun canza kuma dole a canja in ba a canja ba wannan abin zai yi ko a ibadar yanzu ibadar da mu canja ta ba duk kwa ibadar da muke yanzu a cancanta take in ka ɗauko asalin yadda annabi ya faɗa da yadda sabai suka yi za ga muna da bambance-bambancen abubuwa da yawa wanda wani annabin ya yi ba ma yi wani manzan Allah ɗin bai ba muna yi kuma duk ciki ba kuskure dama zamani ne idan yanzu za ka iya misali yanzu ga Allah bai kalli kayan da ya sa to annabi bai sa ta ba irin kayan 'yan aljanna ne annabi ya magana irin su sai ka ce kai isa cutarsa za ka yi to Allah ba zai isa ba an ba a ce kai a ba misali nake ai in ka fito ka ce annabi zai ruwan sa ce da Allah baka fahimci ma abun ba ba abin da ka fahimta akai annabi ya ce al'ummarsa an ba su kaya irin na 'yan aljanna tun anan duniya za sa kuma gashi ana sawa haka ne to akwai abubuwan da dama dan wai annabi bai ba kai ka zo kai to ba na barna bane na barna shi ake jan burki akan sa amma idan na rayuwa ne haka misali annabi ya hauja ku gobe hauja ki ba ya haura kuni ko bai hau ba ya hau wannan alfadara ko bai hau ba ya hau doki ko bai hau ba yanzu ba me muke hawa ba wani babba da zaka ganshi akan jaki ba haka bane ko to zamanin da ya canja dole a ajiye su aida na zamani yanzu kana so ka je lokacin jaki za ka zama ka tawa kanka kai da jaki hura ta cinye ku Allah to ka ga dole eh eh to to kare wallahi ban ya kagari to dole sai ka hau jirgi na ƙasa ko na sama ko na ruwa ko ka hau mota ta kai ka kuma wata rahama ce da albarka ma kai aka saka muku wanda suke muku wannan an ba musulmai bane amma mu'jiza ce ta shafi sama da Allah wai kuwa kuma sai nan gaba ma duk wannan abun da ake sai nan gaba za su yi abun da wallahi ce kanka ya tsawa ai da an ce za su yi wasu abubuwa masu yarin ga mamaki to yanzu kalli ba a iya yanzu ma kawai ka kalli duniya yanzu Najeriya ko biske ne kasa irin ta ka ce bayan su wa'ancan ba kuɗi ne dukiya ba su abinsu me kake da shi duniya za ta yi tsoronka in ba ka da wannan almajiri ne koma ba ka yi kallo ba ka da abin da za ka cilla ya wargaza ƙasa gaba ɗaya koma baya almajiri ne kai so abin duk kudin ka ba ka da kuɗi dan ka ce za ka mallaki wancan sai ka talauce ba ka mallake shi ba to ka gani ka kai musulmi an kyale ka iya abubuwan ka na addini ku haɗa kai ku zama uwa ɗaya uba ɗaya haka Allah ya ce duk wani bambance bambance na aƙida na ra'ayi kowa idan nasa aran su je amma addini a zo a haɗa ai soke soke babu zage zage babu kalmomi marasa kyau babu haka Allah yake bukatar mu amma ga da yake addini ya zama ra'ayi ya koma human right sai abin da kaga dama zaka yi ana kallon ka kuma ka gani to akwai abin da babu kyau in an ce na aisha yanzu misali na faɗa in jaddada wata rana ba masallar tajudi ba albarka ba ce ba rahama ba ce manzan Allah bai taɓa yi ba duk malamin da ya ce mai wallahi kar ya yi ci bai taɓa tara sabai ya ce ku zo tsaka da shi Allah ya ce ka yi ƙoƙarin istihadi na nafila cikin dare yanzu ba a yi ka je ka ga masallatai za a sa matashin yaro ina rero alƙur'ani ana amin rahama tana sauka ta Allah ai ba za ka kalli wannan kace ai bid'a ne haram a'a in kai haka baka fahimci karatu ba an gane akwai abin da annabi ba yinsa kuma shi ne albarkar wannan al'ummar Allah ya haskaka mata wannan abu ba tafsiri ake wannan ba annabi ta uzu takarda ba tun da ike bai taɓa yi ba duk wanne baka labarin annaba ba ya takarda ya karanta bismillah take ƙarya yake nuna ma littafin bai taɓa yi ba ba ma tafsiri da alƙur'ani to an ce kai annabi da shi ba ya ce kai ne zaka ce babu da kayi ke ja da kayi ke fassara bai da sakataren da zai ce wane jawun baki bawu bakin yana kansa fassara tana kan haka manzo Allah yake baya hudu ba bai taba rike takarda ya karanta ba ko bai taba yi ba yanzu ba yi sai ka zo ka ce da malamin ya je ya gama rubutu a basa ya zo yana karanta ka ce wa bid'a ce wannan abin me kyau in ma ka ce kaza ne to kai ma adalci ta tsoro ba ta haddata a kansa ba ko ba sunna ce rike ta din ba a ƙirƙiro ta aka a wasu karnuka na baya ba sai na bari karnin ba kan lokaci amma ga shi ana yi ko ba a yi to kuma yanzu ga shi in aka tashi duk akwai abubuwan da ake sallar tarawih nan ba muna yi ba so dai annabi ta tsayi ta biyu aka cika masallaci tun daga masallaci haraba ko ina da ilin kotu ta ga haka sai koma gida ba a yi sallar ba sai wa shigari an zo za a yi sallar su ba an yi zai ce ku yi haƙuri je ban fito ba ina tsoron ka Allah in wajabta muku tarawihin nan har ya bar duniya ba a yi ta ba Abubakar Siddiqu bai yi ta ba sai da aka zo kan Umar wannan hadisin muwadda maliku ne Umar karara yake madalla da bid'a da zan fara yanzu wallahi ka je ka duba gobe haka yi faɗa Umar dan kaɗa kuma annabi ya nuna su kula fa'ura shi wa'annan an ce ku riƙe su hannu bibi abin da annabi faɗa bayan sun faɗa ku ɗauka shi ya faɗa kaga abin da yake yace ku zo mu farar da wata bid'a mai kyau aka ce umma yace eh mai kyau ce kamar yaya yace mu gaban duk wani mana sallah aka ce umar manzo Allah sai ce ai ya ce yana tsoron ka a wajauta mu ko ba annabi da za a turo a ce ga wahayi ayi kana babu shi ne hujjarsa kuma aka zo ana yanzu ne baya duniya za ka hana a yi ba albarka ba ce raka ishirin sallama goma ake yi wannan da za a tsaya gaban Allah a gama ana rabbana atina ba daɗi ko da daɗi Allah ba zai kalle ku ba to abin da ake so kullum musulmi idan da fahimtar tafiya addini ka idi kunkule abin ya zauna gobe iki gaba iki baya ba a bukatar wannan ba dan ko dan ka cin kuna wancan ko wancan shi kuma addini ba haka yake so ba Allah ka samu dace to yan uwa kamar inda na faɗa shi annabi Muhammadu ga tsawo ga faɗi ga zurfi ga daɗin faɗa an gane kuma wallahi bai ta gode wa Allah da Allah ya mana ta goma shi ba mu annabi kaga annabin nan da Allah ya bamu mu daɗa rike shi hannu biyu annabi sallallahu alaihi wasallama garkuwa ne na wuta a wajen mu a duniya garkuwa ne da wuta a gumu a ranar kiyama duk wanda ita ke manzon Allah ya sulle masa ko wallahi ya asara a duniya ya asara a kai Allah ba za ce ka so annabi Muhammadu fiye da babanka ka so shi fiye da babarka ka siyo shi fiye da matarka ka so shi fiye da ɗanka ka so shi fiye da dukiyarka ka so shi fiye da gidanka ka so shi fiye da fiye da sayarwarka ita ka gaya duniya ka ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaramtumuha wa tijaratun tatashawna kasadaha wa masakin taradawnaha habba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihad جهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بالامر والله لا يهدي القوم الفاسقين ان كبيرا كبا النبي كيف فاسقين dole sai ka bi abin da Allah ya bada sai dai a dace wallahi so su tunna fata wannan ku duk inda naji sai ga akan annabi Allah yake magana da Allah mu matsayin mu na bayan Allah annabin nan mun san bawan Allah ne haka ne dan bawan Allah ne dan bawan Allah ne kuma Allah shi yake ba falala shi ce ba shi da kamar annaba a fadan la ilaha illallah shi sa Allah da ya tashi sai ya jona kansa da annabi misali yanzu ba ma kiran sallah ba a taba kiran sallah a duniya an wa Allah sallah ba sai a zamanin annabi in ka wannan ka tambaya in ka duba haka ba ka ce ne wa annabi ƙarya duk annabawan baya da suka zo hakan annabi isa daga shi sai manzo Allah ba a taba yi Allah kiran sallah ba amma da aka yi zamanin annabi an yi jira daga maka zuwa madina me faru sabon ka shahar sunanla me za mu yi ilan mu sana a tare abota Allah ne manzo Allah ce sai ce ku ban shawara ka san annabi sarkin shawara ne sai sai ce shahar sunan da ne dan farauta ne amma da aka aiko ka sai na zub da kannukan na zub da kayan farauta gaba daya na biyo ka a dasa la ilaha illallah dan ka ce da ni akwai duniya akwai lahira akwai mutuwa akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta na yadda da kai sai ce duk da suka zo da kuma kan ba su yi wannan bayanin ba ba su yanka musu za a tashe ka ba ba su da aljanna ba su da wuce dai ce wane kaza wane kaza annabi ya sun da kai yana tsaye an gane sai ce a farauta ban manta da abu ɗaya ba ya rasu a banka hun barewa ka faɗi adadin busar da kake so rera da an za ta yace ce a yahuda ne za su rinka musa a harkokinsu wani ta ce har sunna to ga wata hawar abin karfe da karfe ga hukar sanni kan tudu sama ya kada kyana kyana za su ce nasara ne za su ya sunna ga wata shawara a haɗa wuta mu ce majusawa ita ce bauta na cikin gida bai san an musa ba ya sunna ba mu shawara ita ku je Allah ya sanar da mu abin da yake so a kiran sallah wannan kiran sallah da yake baya cikin Qur'ani baya hadisin manzon Allah mafarki ne na ce na umar bin kaɗan da abdullahi a ba mu haruza ibina a karamar ajalan su biyar suka yi mafarki an ɗauke su daga maka a madina an kasu maka suna da wasu ku ce allahu akabar allahu akabar allahu akabar ba tarji'i ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah duk suka farka kowa gidansa daban-daban aka da fa da annabi ana sallah sai na umar ta rasulullah wallahi jiya ne mafarki sai karanto wannan kiran sallah ita ah umar wannan mafarki yayi ana kwada Allah kira ana kadaita shi duk wanda ji wannan ayyato kaji daya sai ga abdullahi shi ma ya kace kun ji da umar sai ga abama umar kun ji da umar sai ga ibn kan ku da da Umar sai annabi ce ina Bilal ibn Rubahi aka kira Bilal ita to ku hakuri yana da murya yana da doguwar tafiya a murya a sanata shi aka sanar da Bilal a zuwa annabi shi hauka yana shi yake Allahu akbar Allah sai mutanen ta kallo na Madina wani ma noma yake ba a san me ake ba su abin da ka dauka ma sabanin kiran sallah aka cika wannan ma da fatan ya ta'ala annabi ce kuma ka zo a kaskaci har suna wallahi nake alkiyama ce ta zo ita ya alkiyama ce ta zo ba ku iya zuwa nan ba ice duk wanda iji wannan ko me ike Allah ya haramta masa da kaji an ce Allahu akbar in ma sana'a ce ajiye ta to wancan kiran sannan wancan lokacin an gane in noma kake kaja kaja an ce Allah ka kaja ka ta ta nan to wurin kiran Allah da za ka mutu kai mutuwar shahada ka ji tsarin kiran sallah ba cinikayya an ana haramun ne da an ji kiran sallah a rufe shi in an gama sallar sai a zuwa harkokin da za a yi an gane ai aka zo aka yi sallah a zuwa la'asar ta zo bila ya ce allahu akabar sai ga zubri da ya shigo ya rasu allah ce a gaida kai wannan kiran sallah kuskure ne ba daidai ba ne a annabi dan da mai canja kala idan sa ija gashin shi ne ta ita jibrilu mu bayan Allah ne masu karɓar karɓar gyara in gyara ce da gyaran muka zo Allah ce a gaya ma kan ana kwaɗa mai kira bai ga sunanka a cikin kiran sallah ba ya ce ka kuma kiran ka shi kadai sai an sa ka a ciki in ba za a zo na shi da kai ba ba ya bukata ka zo wannan karatun algaba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'asul munafiqina sai kuwa bai ce to an fara tashi bauta ta zama biyu wai tun da an sa annabi to bauta za ta koma biyu ga annabi ga Allah to masu kwakwalwa karama haka suke tafiya da an ga annabi ga ce ai shirka akai shirka wasa ce ka san shirka kuwa shirka wani bala'i ne ba mai zaman kansa aka ce jibril ce to ya rasulullahi annabi ce to jibril ya za a ce a rasulullahi kawai an ce ashhadu an la ilaha illallah a ce ashadu anna muhammadu rasulullah kaga an sa ka anan an sa Allah in an faɗe shi biyu a faɗe ka biyu magana ta kare wallahi da aka zo aka yi wannan ko a munafukan wajen a kowa inda ma ba su zalla ba to da su gani suke tun da an kiran Allah to me zai sa a sako wani to kuma shi Allah shi so ai haka yanzu da Allah ya gada ma sai ya ce da mala'iku fasjudu li adam fa sajadu illa ne illa iblis ba wasu kabar Allah to kana min kafirina ai kaga bai sujjada ba ya kaji wani bala'i da ya same shi haka ya tsaya gaban Allah mala'iku sun ba shekarar su wallahi dubu talatin goshin su yana ƙasa shi kuma yana tsaye bai biye bai shekara dubu talatin ya yi shirme ko bai shirme ba ƙarshe Allah ya kore shi da suka wa annabi adam sujjada adam suka wa ko Allah Allah suka wa biyayya suka in Allah ya ce bu kaza to kalla Allah din yi ba wannan kai wa biyayya ba Allah kai wa aka ɗauki manzan Allah aka saka shi a cikin wannan ikamar ai a cikin wannan aka zo ikama ba wani annabi da ya taɓa tsayawa wallahi a gaban Allah zai sallah aka ikama ba shi da annaban Allah amma zamanin manzan Allah sai ga Jibril ya zo Allah ce ina gai da kai sallah ai mata tsari me yakon a tada ita a sungul Allah ce ai ai ai karairo wani abu a tsakiya kai Allah ya ce ka kirkiro shi a saka shi a sallah ana gamawa sai a zona da kabbar harama an shiga sallah kenan annabi ce to kamar ya ce to Allah ta ce a gama kai kan da zaka annabi ba ina mu shawara sabbai ba sa su hango abin da annabi hango ba da aka zo za a jibril zo Allah ce kayan ce ce bayan ce aka zo za a annabi ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai kuma tasmiya yace ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah Allah sai jibril da fannin Allah ce karka ce aka ba ka cire sunan Allah a nan guda ɗaya ce ka sa naka iqaman ma in ba kai Allah dai karbe ta ba ko dan Allah wannan annabin ko koro ka ba ta da ka ga zo gaban Allah an saka shi kuma inda zaka ce shi mabiya ba za ce ba za ba annabi ba mun fahimci ana zari shi a nan go kawai zai samu ko ba zai samu ba kun ne imani ne a'a to ai wannan abin tun zamanin annabi ake yi tabi'i tabi'i tabi akan mu ya an ya mu za mu zo mu cire shi mu su waye me ya hujja mu mun cire shi a wajen ko akwai hujja aka zo ba aka so ka annabi anan gaskiya ne ke ne biyu a sallah ake ko ba sallah ba aka zo ta yi sallah annaba ba suna subhanallah subhanallah sai Allah ya ce da jibril za mu canja wannan wannan subhanallah mu canja ta mu cire ta mu sa wani abu sarki ya tafi daga Allah me za a sa to anan ne Allah yace mai fa'i subhanallahi mun sa shi a kiran sallah mun sa shi a iqama to a zaman tahiyar ma mu saka shi zamo farkon sallah da karshen ta da shi za a tafi kuma ai bawon Allah ne ba Allah ta yace a bauta mu a da shi za a yi tafiya ibada kuma kalli girman sallah Allah kishi ne da shi amma wallahi ko a iqama ka manta kaza ai ba ka manta ba kana tare ka ce sunan annabi to bace ba za ku a ce wannan an yi sallah ba sunan wani bawan Allah Allah ya rubuta sallah to wannan bawan Allah kana jin yayi shi a gun Allah ka isa gano da yake ba za ka iya ba shi sa to duk wani abu da ya ce annabi an ce an ce dan annabi an ce jirka ne sai wannan wuce zuwa gun mutane ma gashi ka je gun mutum an jajje ci barkatai ka ce wanda taimaka mana za a yi da Allah taimaka mu taimako na zo nema gonka dan Allah ji aimin abu kuma ka kalla adadin babanka kai dan Allah ne kai sai a ce kai shirka saboda an ce dan babanka to mutane ya kamata su jaro memorin kokolwar su su gane shirka daban martaba daban alfarma daban daraja daban ai ita wancan shirka fa daban take fa dan na zo na ce ka ban dan babanka dan martaba Allah ji aimin abu dan kayin mu in ni ina da nutsuwa kai kana da hankali ko malami ne ce wannan ba shirka ka ce malam ƙarya kake ba ka ake shirka ba wallahi ka zance mato ai na san ba shirka ba ce in wannan ba za ta faru ba to me zai tafi ma dan Allah ko zai tafi a komai za ka je neman alfarma ai maka duk abin da bai da alfarma ni ban san shi ba komai yanzu ka in baka da alfarma kana kallo ma sai a cuce ka amma da alfarma kai sai za ka je inda ba ko da ake cewa in an tashi za ka yi addu'a ka roƙi Allah kai tausali da annabi ai ba sa kake so annabi kaza a'a kana so Allah dan martabar da kai wa annabi Muhammad yema martaba ko bai wasa ba Allah dan albarkar da kai wa annabi yema ko bai wasa to ka zo ka ce in nace ma albarkar ne duk da ina ruwanka kai kakkai ni kyale ne Allah ma sai ce walau annahu in zallamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ne gaban fastaghfirullah rasula lawajidna tawwaban haka Allah ya ce yace wancan larabawan da suka roke ni da sun zo gunka suka roki gafara ta ka sa baki da sun samu mai gafara me sa baki ne yanzu akwai wanda akwai wanda baka yi saka je gan shi ba kai tsaye amma da ka samu wannan kusa da shi aje ka ce wallahi ina son gwamna ba da hali ba ba yanda zan yi kai kuma cewa man ɗinsa ne kuna da alaka ni kuma soyayya sa ne ya za ka dan in yana so na cewa mun je shi zan kai ka da sun je fiya da da gwamna zai ɗauke ka duk tsaron nan za ku ce ta ku taruwa ake gani cewa kai ko ba kowa bane amma darajarsa ka samu shigewa yan sannan masu yan labai sai kun fito ba ka ce ba ba alfarma ba ce da Allah kaga alfarma ce ka ce ta ka je ga ka ga shiga gwamna a zuwa duk wannan tsaron ka ce ce saboda mai alfarma ta shiga ita ce wannan shine fa alfarma to dan an ce in za ka je gun Allah ka biyo ta kan annabi to kai ba ka zo to ta gun wala ka bi kai waye kai ne za ka yi wa Allah dan Allah ce a canja wannan tanyar ta subhanallahi a sa na a sa shi nan da aka yi mana jibril ce kamar ya ce ka ɗauko shi gai da ni in gai da shi gaisuwar da imin da wacce nema a sa mana ita a sallah a san iya sallah a canja ta kuma haka aka yi ne ya ɗauki annabi muhammad alaihi salatu wasalam ya kai shi inda ba a zuwa ina ne ba a zuwa ya kai shi hijabin fardaniya ba a zuwa nan mun ba mala'ika ba annabi halitta halitta ma babu abu nan ba kai manzo Allah ije gun iskar da ta kai shi akan tabar magbol ta nada kanta ta za da baya ba mala'ika annabi ce wallahi fazalantu anna man fi samawati wal ardi kada ba su illa ana wallahi ne sai kaf halitta Allah ta sama duniya kowa ya mutu ni kada ne mai rai kun ya shiru ya yi tik sai zikira a jihar gaban sa ice abubakar ce na ice gun ba ba sama bane ba kasa bane ba duniya bane kuma gun ba lahira bane kada ku irin wannan to nan fa annabi yake nan gun ike ba a cikin halittar Allah ko Jibrilu ba zai iya zuwa nan gun ba Mika'ilu bai da martabar da zai taka nan gun Isra'ilu ba zai je nan ba Azra'ilu su wa'annan mala'iku muqarrabi da hatta ar-rawhanuna masu dauko al'arshin Allah da rafu-rafu masu dauko Qur'ani wallahi ba za su iya zuwa nan wajen da manzon Allah ya ce ba dan an gama kure komai ya tinkari la ilaha tsuran tinkin Allah fa kara ba wakilci ba ai sunan Allah duk ba nan ilimin Allah dina tare da mu amma Allah tsuran tinkin sa ba ko karatu an ko karatu akai ma ko ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi kowa nan sai mu ce Allah yana nan din sa amma malami ne zai ce da ilimi da iliminsa kuma haka za ka tafi haka ne ko ba haka bane Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka nan da abin da kuma abin da cikin zuciyarka ka yi kunsa amma shi annabi ya tafi da jikinsa da ruhinsa ya kazata ido ido nan wajen da annabi tsaya nan sai shi kira a sa gaban an ce hijabi dauke kanka da kanka tsakanin na da tsakanin habibi rasulullahi yake sai da gurin koren hijabi ya dama wani farin hijabi ya hawo sai da hango tsakiyar tsakiyar al'arshi inda Allahu yake ka tsaya ka ci ala gafarta mana dan ka san shi wannan annabin annabin malhama ne annabin gwagwarma ne a fadar la ilaha illallah shi kadai Allah ya dani shi fa in an ce ba fayyayyar halitta in aka ce ba fayyayyar halitta ko a daidai ba ka suna cewa annan fayyayyar halitta ko to an ce me ce halitta ne abinda ba Allah ba halitta ne sai aka ce to wannan fayyayyar halitta ne abun Allah in dai Allah ne ya kirkira ba ka masa da Allah yake da matsayi za a gane matsayin wannan a ce je fi halitta tana kasanka kaga magana ta kare ya ce sai na ga wajen yana wani hayaki hayaki wani tiriri tiriri wani ruwa da ya bunye damdam kuma a nan tunkin tsoron zafin Allah yake sai da ce ya Muhammad ya Ahmad kudin ni Allah rabbuka shigo nan matsoni ne Allah da na tura a kai ka inda ba a zuwa na ce ka zo yarda ta ta same ka ba yarda muke ta Allah Allah Qur'ani ta ce wa duha wal layli ma wadda aka rabbuka wal akhiratu khairul laka aka Allah ce masa duk wannan abun da muka yi ma lahira ta fi nan abunka sai ka ji za ka ga waye kai a gabanmu ita wala saufa yi udika wala saufa yi udika wala saufa yi udika wala saufa yi udika haka ba Allah ya gaya mai haka Allah ya gaya mai zan ta baka in ta baka sai ka ce ka tara ba Allah bai sha kai na yadda shi annabin ya ce ya yadda da abin da Allah ya mara alkiyama ko zai nan kusa da manzan Allah wanda zai cuta ko akwai shi ai ba su wai wala tauba in ka rabbuka fa tara ba din da Allah ya faɗa ai kyauta ce za a ce masa al'ummar ta ta fara ba Allah ce me amfanin kirkirin ba wannan kona shi me amfani ba kai in halice in kona ka Allah ce to me amfanin na kona ka kaga ba da kan jira ma ya ga ma haka to nan fa annaba an kira sai da kawai ta dama isa a cikin wannan wajen inda ba a shiga kuma gun ba ba ba ne ma zan ce ma wajen kaga ba sakan a wajen bari canja kansa ba minti ba awa ba safiya ba rana ba yamma ba dare ba kwana ba sati ba wata ba shekara saboda la ilaha illallah anan yake duk abin da yake halitta ne baya wannan fadarsa ka ji makaratun nan nan da annabi ya shiga na sa Allah ya ce ya awa udurin mi dan da mutso ne sai sa da kabar sai idin jagon suna rufe kai da kai ya zama daga shi sai Allahu Abubakar Siddiq muryar da Allah ya dauka ya kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karamin mutum ne har ma yake cewa ya rabe a ma'ana abubakar muryar nake ji sai ce a na san a halittar duniya kaf ba wanda kake so ka ji muryar ta shi sai na aro ta ina bacci nake ma magana dan ka san ina san sa kamar yadda kake san sa wannan bawan Allah taba shi Allah zai kare ka saboda haka kullum abin da ake so da mutum ya rinka dan buɗe abin sa in ka san abu ka dan buɗa shi koyaya ka rinka dan wata kwakwalwarka kar ka rinka barin ta a dankare waɗannan da Allah ya koye da su in baka da su ba ba abin da zaka samu abun Allah saboda sun kulliyar su suka ɗauka suka bi Allah da annabi magana ta kare kuma ta kare ba to da Allah ya masa magana da murya Abubakar Siddiq ibn Abu Quhafatu ya tambaya aka ce a Abubakar ba zai zo nan ba ko wani sa ba wanne zai zo nan amma mun san kana san sa kana son muryar sa shi sa muka ɗauko muryar muke ma magana da ita an gane ai ta ƙarshe ya ake tsakanin Allah da annabi yana zuwa gobe Allah ya ɗauki biyar da kudrat hannunsa na iko na kofar kudu sai ɗora ka faɗar manzon Allah Allah bai da hannun irin wannan mu fahimta in an ce hannun Allah kun farko ce idan an yi gaba ɗaya kaure jikinsa har ma nake wani bayani a nan wani bai bance ni bai ke cewa na yi sako na ce tsaya karka kashawa ya je kashe zan maɗan bayani na ce a nan Allah ce zara hankalin annabi don shi Allah bai da hankali wai na ce Allah bai da hankali to ai hankali ko baka lokun hankali wani bawan Allah ne da Allah ya kirkira ibamu mu bayansa duk abin da yake bawan Allah ne baya sifatuwa da Allah ne ya to dan an faɗi wannan magana ai dama to ina ba Allah da wani hankali to sifan mu shi ba mu shi bawan sa ne hankalin ibamu yanzu misali baka gani mai Allah ce inna Allah basirin ko bil ibad to amma na zo tambaye ka ne aka rama kalla idan Allah yake zaka ce ai bai da ido nan ba shi da gurbin idan ba kwaya idan ma fuska babu to ta yake gani kaga sai ka koma tauhidi zaka fahimci wani abu an gane inna Allah sami'un naji ne ba shi da kunne ba kofar kunne ba fata kunne ba ku da kunne irin naka saka ce musa kalliman mai zance da wakan laman lahu musa amma ba baki ba harshe ba makogaro ba tsagar bakin ba haƙora ta ina ke magana to tauhidi ake koma ba ta ake cewa ba kala ba in ka tambaya wani mun ta magana da shi sai ce da ni ai Allah yana kan al'arshi ya zama hudu sai ce eh amma dai ba zama hudun zaka ce ba a rahman al'arshi istawa na san wannan na ce ai kawai yanzu ba inda Allah ya Allah na ce a'a in aka koro ma na karatu sai ka ji wani iri ai shi na ce to zayan tambaye ka sadda ba al'arshin shi Allah a ina yake ai ba wata ta mun gani daga baya kirkire ta da ba ita ina Allah yake sai ce shi ya sani na ce to Allah ne ce to shi ne ce ma shi tauhidi in baka zauna kai da wani tauhidi ba tambaya za a koro ma an aka yi ma wata magana ko malami ne in ya kuskure sai ka gane nan gun ba haka yake ba sai dai kai wa shiru da bakinka to kaga anan dan uwa Allah ya shirya hankalin annabi ya shirya zuciyarsa sannan samun magana isun da zai iya ganin Allah din al'arshin Allah tana da ba taba ganin Allah ba kalli girman jibrilu a fadar Allah bai taba ganin Allah ba ba wani mala'ika da idon da ya taba ganin Allah a ƙara da shi ido bai gani ba annabawa su gani ba amma da yarda Allah ta zo annabi ta ce a ɗauke shi ma can sai subhanallazi asara bi abdiha zuwa ƙarshe ka gani kuma in zo fadar da ba a shiga Allah ya ce shigo zai shiga Allah ya maimar da hankalinsa da zuciyarsa kawai sai da annabinsa to tsaya ka zo na abu mamaki sai kun ya koma kamar gidan gilas an gane gidan gilas ko gidan mudubi annabi gashi a wajen ya rabi aina ana Allah nan a ina nake ni ya Ahmad an tafi bisa da shi ce kana kan wata shimfiɗa ta kudura wacce ne Allah zan magana da kai annabi su fa'a hawaitu an akala an ali sai na ka kwaba ta kalma na tanaja ni rabbi ubangiji ya kira na ya amad da'i ma bar ta kalma kafarka bismillah bi sadina faqad ataka launa ta ko da takalmin ka yarda ta ce kai da takalmin ni Allah na tsarkake ku ko nan ka zo ka tattaka sai a gaba kai abin nan ba bare fadar la ilaha illallah shi na takalmin aka ce da'ahuma basu a kafarka hawa da su hawa da su hawa bukaji annabi ya tsuguna Allah ce karka tsuguna ai ni Allah ka ba tsuguna nake ba ni ko ba tsaye nake ba ni ba a zaune nake ba ni ban kwance mu girban da dama ba hagu na kwanta ban da hagu ba ringe ban da baya ba ya rufe ban da ciki ita ya rabu ce ya amar za ka zanna a yanda nake cikin yanda nake a inda nake a yaya nake kuma cikin yanda nake kaji anan ina zance da Allah da Annabi ina ba shi abin da ya tambaya shi kuma yana gaya masa tun da ya ji to duk ba shi da wayannan kuma ya ce za ka gani to yaya can Allah sai ya tajalli yana tajalli sai Annabi ga dukkan ya zama gidan mudubi ko ina sai ke kallon siffar Annabi Muhammad in Annabi ya kace gan shi a can a'a in ya kace gan shi a nan in ya kallon nan ma shi zai gani ba bayan ma shi ce ganin kansa ya haka yi ganshi ya haka yi ganshi a'a sai sai ga an zuwa da abu sai ga ba sama ba kasa ba gaba ba yamma ba kudu ba arewa shi kalli kansa shi ma ba shi wannan fada kai ka san fada kuwa mai girma wannan Allahu da kansa ne yake wajen ba haka aka kai manzon Allah ku da Allah dan annabi ko ba a ce ma wannan annabin yana da girman da ba za a gano shi ba ka lallaba shi duk kalmar da bata kamata ba janye harshen ka to in ka faɗa ba za ta yi amfani ba ƙarshe ma a ta zagin ka ana tsine maka ana ta ɗauro ta fahimta kai da ba ita addini ai akwai wanda suke fahimta da yanzu ba na faɗa ba abdullahi ibn ubayy ibn salul ra'atul munafiqina ana sa annabi ce to addini ya zama biyu allolin sun koma biyu an faɗa annabi an faɗe shi kaga bai fahimci tafiyar ba da ya fahimta kuma wannan wannan magana wa musulmi ne dan musulma dan fadar manzon Allah da Allah musulunci sai ma aiki kaga bai sai kullun abin da ake so da bawan Allah to zaka amma to Allah ya tsare Allah Allah saka da alheri Allah saka sai mun yi magana Allah saka da alheri Allah saka da to kun ga anan yan uwa wajibi ne musulmi na kwarai ya tsaya ya nutsu idan aka ce wannan annabi Muhammadu ne alaihi salatu wasalam ake magana akan kadarinsa ake magana akan girmansa duk wani mutum da zai zo ima wata magana akan annabi to ka ɗauke shi bai fahimci tafiyar manzon Allah ba annabin da yake taimako kullum ba taimakon ga yake kullum annabi taimakon me yake muku ba abin da yake masa me yake masa to ai duk wani duk mutumin da kace wani taimako sai annabi babu in ka ce man salatu ya ce kai kai kanka ai kai kai amma goma kai kai ba ko shi ma shi maka kai goma amma ɗari kai ɗari amma dubu kai dubu amma ka aljanna saboda shi shi ma kai kai kamar kullum shi ce ma kai abin da ya kai na kasu ko an babu shi shi sa su wajibi ne yan uwa kaga anan wajen Allah subhanahu wataala me yayi kaga annabi duk inda ya kalla fa kansa yake gani karshe sai Allah ya shiga bikin sa ya tajalli a jikin annabi Allah da kansa ba ya fada jikin annabi ya narke a jikinsa shi ma ya narke a jikinsa ya bata shi ma ya bata kuma babban ma bayani annabi bai narke ba bai suma ba bai jijice ba bai tsino ina nan a annabi muhammadu sa Allahu yana Allahu sa kuma Allah yana jikin annabin ya nashe shi sun zama abu guda ɗaya to yaya to kai wannan annabin Allah ba mutum ba ya za ka gano shi Allah da kake bautawa shi ga ya canza annabin sa ga yanda suke ci sai da Allah ya so su gana sai wara ga Allah ga manzon Allah fa da sai Allah sannan ice ya ya Ahmad ka gani annabi haka ya zira Allah ido ba a kallon ido ba a kallon Allah narkewa ke amma shi kallon Allah haka kuma Allah ya tsaya ya gan shi yanda yake Allahu amma duk wanda ka ji ya ce ya taba ganin Allah ƙarya yake amma shi ga shi ya je inda ba a zuwa ba a duniya ba aka yi ba ba can za ka yi ko ba ba a sama aka yi ba ai nan fada ita ba sama ba ce sai dai kayi da mu da mun yi nan sai mu ce mun tafi ina to wallahi ko sama ta bakwai ka je kana tsallake ta ka daina ganin sama'u ka shiga hijabai da fadoji kuma batun sama ma an iya saba a samawa tun iya nan Allah ya tsaye da sammai in kai saman ba sama kuma amma mu a tunanin ba ai kaga Allah an dai ka tafi ne kawai ta baka mu a kwano mu kenan to san ko babu to haka Allah subhanahu wata'ala ya sanar da manzon Allah yanda yake a Allahunsa sannan sai sai sai sai zama a zafinsa an gane zafi yayi kama a ce shari'a ai riga ce da wando tauhidi ko ba tsirara ne an gane yanzu nan da za ta huɗe ne tumbur sai a ce to ya hauka ko rike shi a samu magani to shi ne ake kira tauhidi tsirara ka fito da tunkin abu shi ne tauhidi kaya kuma an kasa wa'annan ko mahaukaci ne ka yin kasa kaya ba za a gane haukanka da wuri ba sai dai kai magana ko kai wani abu ko ba haka ba in ba wani abu kai ba za a gane kai mahaukaci ne ba za a gane ba saboda sutura ta lallafe ma to haka shari'a ta gina tauhidi guda biyu to Allah fito a cikin tsoron zafinsa manzan Allah ya ganshi yanda yake bukatar ya ganshi ya ganshi sai dai gama ganin sa a cikin tsoron zatin Allah dan Allah sai dauko bol na mukulli guda biyu sai miko manzan Allah annabi kuma ya sa hannu ya karba sallallahu alaihi wasallam to in wanne kana ji wannan karatun zai yi ai ba ma Allah ba ko ifritu yanzu ya labe anan ina ko ce me kuke ina yadda jika san Allah to ya fi dan sauki ne ina zai yi ne Allah to to akwai mai tsawa ba mu tsawa ai to bare Allah ya kai ka inda ba a zuwa ya fito Allahunsa a tinkinsa ya zance da kai ya dau abi baka to a nan kowa manzon Allah kyautar da mala'iku ma sai ka zarta wai waye annabi yayi ke ne ba su gane shi ba mukulli bi Allah ibashi ice wannan mukullin na aljanna ne wannan na wuta ne duk wanda kaga dama ka bashi aljanna mu muka bashi in ka ce dan wuta ne mun bashi wuta mun san duk abin da kace mu muka yi fika Allah ba ka yi manzo Allah wannan abu wannan aka yi wannan akwai akwai sauran wani abu to anan Allah ya mai kyauta ya mai kyauta ya mai kyauta ya bashi ya ko bashi sannan Allah sai ya ce da mala'iku to ku saurara abin da zani Allah subhanahu wataala sai mun ga Allah Allah jefa mata kalmar da zai ga Allah dan kwazo duniya mu rinka aiki da ita sai ce at-tayyatu lillahi gaisuwa ta tabbata da Allah az-zakiyatu lillahi tsarkakan sunaye sun tabbata da Allah at-tayyibatu salawatu lillah tsarkakan salloli sun tabbata da Allah sai annabi ya tsaya iya nan sai annabi sai Allah ya kalli kirjin annabi Muhammad sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi'u aminci a gare ka ya kai annabi mai bada labari a kaina ana so a ji ni a sanna a neme ka kowa jin Allah ya amma annabi ya ga Allah ya ji Allah mu duk labari yake ba mu shi ko gani yayyaji akwai kamar sa assalamu alayka ayyuhan nabiy da ya kana ko cewa rahmatullah rahama ta ni Allah tana kanka da ya kana ita wa barakatu albarka ta ma tana kanka to yanzu abu uku ba shi ba aminci rahama albarka in kana neman aminci rahama albarka gun wala ka kun manzo Allah na ka je shi ta Allah da ya fara bayin da dauka sunan sa gwalagwalai ina tura manzo Allah inda Allah ya ce zan yi kaza sai kai ma za ka yi zan yi kaza sai kai ma za ka yi sai ya ce masa bil mu'minina ra'ufun yace kai mai jin kai ne mai tausayi ne Allah ya ce ana ra'ufur rahim yace kai ma bil mu'minina ra'ufur rahim kai ma yin da nake har kake kana da tausayi kana da jin kai annan baka taɓa mai shari ya ma shari ba in kai shari sai dai ya kalle ka ya saka ma da alheri ya san shi ba mai shari ba ne to anan Allah ya bashi ya bashi ya bashi sai ga to komai ma anan Allah ya ga ma kalma bakwai kirga mun yace a taskan la ilaha illallah ban kirkiri irin ka ba kai kadai ne guda daya ba na kallon kowa a halitta sai kai ne kenan in kai mun sujada kai kadai ka mun sujada duk mutanen duniya ne kenan in kai kira na kiran da ya kai mun da mutum duniya suna da ba zan saurare ka ba na ka kiran shi ne saurara za ka kamo annabi wannan fa Allah ne yake gama a fada dan ya faranta manzo Allah yace halitta kaf ban yi su dan kaina ba ni Allah ai boye nake na fito dan uzakuwan nake so in mai kyautar da shi za a kalla to kai na dewa an gane ai duk wata kyauta da Allah ya mana zai ce annabi ya dewa gashi nan shine rahamaku ya Allah to ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban mu aiko ka duniya ba kai rahama ne lil alamin ga duniya alamin ba duniya kenan ba duk abin da yake duniya sunansa alamina dan mutum ya fi dan daraja sai ya ce rabbil alamin ubangijin salika yake jago to an aka ce alam wannan abin ba alamina ce kai komai tarkace komai alamu duka annabawa mala'iku kowa alamina ne Allah ne kawai ba alami na ba don shi da shi alam din an gane sai ce kuma kamar da ya faɗa ɗazu na shida ishe duniya da kuke cikinta don kai na batta kuma kai za a kallata a yi mun abin karɓa to ka ce ba za a kalla annaba kai a bayaya ita alkiyama zan tashe ka don kai ba don ƙar da ita ba don kai nuna waye kai a ranar shi za Allah ce walal akiratu khairun laka lahira ka ita ce tafi girman alkhairi akan wannan duniya duk abin da na baka a duniya Allah ce aiwan baka ba sai an zo ranar da bala'i da musifa da tashin hankali da cewa da cewa kowa ya daga hankalinsa amma annabi Muhammad wallahi shi kadai ake nema abu kaga mala'iku suna neman annabi a ranar annaba suna neman annabi manzanni suna neman annabi in baka rike shi a nan ka samu a can ba a tare ba goma da ishirin ya'i ba kisa kullum sai mu ce ka ga ka tsaya ka nutsu wannan annabi in ba shi ka rike ba asara za ka duniya da lahira asara da ba a tsebe ta domin ita nan duniya Allah ya ce za ta kare yadda muka fara da ita za mu zo ta, ya ce lahira ko ba za mu ƙarar da ita ba ita za ta dagwama duk wanda na ba shi rahama ko na ba shi azaba sai na ba shi al'adata sai na ba shi siffata sai na ba shi sunana da shi zai zauna irayu to ka ku aka saka auta aka baka siffa Allah ya ta kare la bisina fiha aka ba la yajiduna fiha baradawu illa hamiman jaza'an ku zo faru wannan Allah ce za ku zauna shekaru ba iyaka shi ne labisi na siya a haka ba ku zauna cikin ta shekaru ba iyaka to a nan duniya ku amma iyaka ɗari da ashirin magana ta kare ka tattara ko matsan ko ka ko ka so a tura ka to haka ne ko ko ka ji sai ka so za a tafi to kaga anan yan uwa a wannan fada da Allah igiya annabi wannan kalma an gane me Allah yake so ce to me kake so kuma la ilaha illallah sai manzo Allah ce ya rabbi al'umma ta nake so al'umma ta nake so kai annabi yana ta kai ana gafa ta mala kai ba za ka shi ba Allah kuma ta ce sai me ya rabbi al'umma ta Allah ce me kuma za a baka ice al'umma ta da Allah ta ce ce to al'umma ta ka ka gaya musu tun da ka roƙon musu a gona mutum dubu saba'in wanda icancancin ƙona su kyauta ka ware su a tura su aljanna sai ce ya rabbi ɗan ƙara mun suna da yawa sai ce kowane dubu saba'in ɗaya mutum ɗaya daidai ike da dubu saba'in dubu saba'in su dubu saba'in gane su da Allah ba kamar ka ce ɗan ƙara mun su ta ungo da ka bai dubu saba'in ne ma sai a ƙara ma dubu saba'in su dubu saba'in to da Allah wannan ta goma shi mu ban ke kawa ina da yaya da mata ba ta suke ba ya san su wannan sai sha Allah amma mu ko ayan san mu aro muke ko ba haka ba sai ce da ya rabbi a ɗan ƙara kaji sai Allah ya ce to al'ummarka bayina ka gaya musu duk wanda ya saɓe ni annabawan baya in al'umma sun saɓe ni ba ta tunkara ta ba haƙi na ya rufe idansu ba za su iya cewa da sun saɓa mu ba sai in turo wuta ta ƙona mutum a gun ko hijabi ya ɗauke shi amma al'ummarka na dakatar da wannan saboda kai ba zan turo wuta ta ci su ba ba za kuma ɗauke su ba amma su zauna gabana su yi wata goma sha biyu suna tuba saboda kai zan karɓe su zan yage hijabin girma na idan al'umma ka su tunkare ni